بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yanzu aka muna safiyar asabar ne 17 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga muka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na goma cikin jeren karatuka da muke gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin ash-shari'a na imam al-ajuri taken karatun to don da malam abdulsalam ya mana gyara tun da shi malam albani shi sa karatukan shi take cewa muna cewa karatun hadisi da aiki da shi ko malam kai ne ko yau malam usman ne ko yauwa cewa tauhidi karatun tauhidi a tauhidi addinin annabawa duk karatun da ke da alaka da tauhidi da aqida na cewa tauhidi addinin annabawa shine taken karatun duk da cikin hadisi ake karantowa to mun mai da shi za taken za ka ji an cewa tauhidi addinin annabawa wannan shi ne taken karatun ana ji mu da sauraronmu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadithi salafiya wadda ke namba 4 madarka cirwar gaskiya layout zaria kano state nigeria darul hadith makaranta ce da albani gina don ci manufofin da a wasu da fatan allah ida nufi allah samun albarka jagorance mu a cikin wani littafi muna kanto mukaddima ne ƙarin bayanai wato shimfidar a wato shimfida ga shi karatu littafin muna ɗauko karatu da mukaddima daga cikin littafin da ta haƙiƙi da sheikh walid ibn muhammad ya rubuta a wannan littafi kafin shi ma ta haƙiƙi da sharhi ne wa littafi ɗan kaɗan haka kuma insha Allah na ji karatu ɗaya biyu za mu gama da nashi ka kuma ta mun ce za mu taɓa daga cin sharhohi guda uku ne tariki guda uku na shi malam walidu da shi dumaiji sai kuma da a sheikh rabi almadakali insha Allah ta'ala kuma za mu ƙware mu summarizing don mu faɗa cikin asalin matanin littafi ɗin amma da shi faɗa muke yi dai wajen a fahimci wasu abubuwa game da aƙida ta salaf a dunkule da wasu mahimman bayanai mutum ya kamata ya samu wanda shi a littafin duk kusan abin da ke bayani kenan insha Allah ta'ala idan ban manta makon da ya kamata mun kai ne inda mala ce kalimatu tauhid asasu asasu tauhidil kalima asasu tauhidil kalima mun kanta wannan magana cewa kalmar tauhidi ita ce tushe na gina wato haɗin kalmar musulmi duk wata magana da ake haɗa kan musulmi to gina tauhidin al'umma shine asalin tubali na haɗa kan musulmi yanzu kowa yana cewa musulmi ne ko kowa san ba mai dina cewa an samu rarrabo kai wasu ce kaza wasu ce kaza wasu yi nan wasu yi nan wajen kuma duk wani musulmi na bune ci a ce yau kalma ɗaya ce ake gudana da ita ta musulmi to kowa na da fuskar da yake kallon haka za a yi wasu na ganin fuskar da za a ɗakan musulmi shi ne a yi karatu iri kaza wasu na ganin fuskar da za a ɗakan musulmi a wajensu shi ne duk wani saɓani da ke tsakanin musulmi to kai ɗan uwanka musulmi kai da wannan saɓanin cikin halasci yake shi ma da haka kakkace menene yana kan kuskure kuma ko kai kana ganin shi akan kuskure to kakkai mai inkari kace kai wani kana kan kuskure to wannan shi da hada kan musulmi sai wato sai a hadu gaba daya da kurakuran kowa da laifukan kowa sai mu ci gaba tafiya a haka wasu na ganin haka za a yi wasu kuma suna ganin koda ba a yi haka ba ai abin da suke ce da shi at taqrib shi ne ka matso matso dai a ɗan samu wata hanya da an ga tafiya to a karatun da ya gabata mun tattauna wannan matsaloli sosai kwarai da gaske inda muka faɗi cewa wannan magana gulma ce ko an tafi ba za a je ko ina ba idan ba a yi abin da ya haɗa kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zuwan da manzan Allah ya zo tadda sahabbai ko ya ce tadda larabawa ya tadda su a warwatse da fuskoki daban kaga da yahuda inda ka sa kai daban nasara inda ka sa kai daban majusa inda ka sa kai daban su ma larabawa inda ka sa kai daban sannan a larabawan wayannan kabila daban wannan kabila daban amma ya aka suka iya haduwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zama abu kalma daya har ta kai zaka idan wanda ya kashe babanka shekaran jiya fa kana shirin ya zaka ka dau fansa yau kuma gashi ya zama ɗan uwanka haka na rungumarsa yaya manzan Allah ya bi wannan ba mu da tarihi ne ba mu da bayanai da manzan Allah yi muna da shi kawai tun daga ran da aka saukar da ya ayyuhal muzdin daga ikrama kai tun kafin ma a haifi manzan Allah muna da bayanin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da ya rasu har yau akwai tarihi yadda abai gudana da ka sai a ɗauko wannan hoton a gani a assasa shi to shi ne sai tabbatar da haɗin kan musulmai to manzan Allah ya iya haɗa kan al'ummar shi ne a kan tauhidi da suka haɗu a kan kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da imani da Allah da manzan Allah da alƙur'ani da sauran abubuwan da shi manzan Allah kawo da suka haɗu a kan wannan abin to sai suka zama al'umma guda ɗaya shi sa muka ce in ka lura har lokacin da aka samu saɓani tsakanin sahabbai har suka yaƙi to amma kalmar su guda ɗaya ce abin mamaki kenan sun yaƙi amma mene kalmar su ƙwara ɗaya mun gama to abincin makon da ya gabata in aka zo aka gwabza yaƙin da safa aka buga aka buga waɗanda suka rasu sai a ce to yanzu wanda ya fi falala a cikinmu shi zai masa sallah kuma sai a haɗu gaba da waɗannan sojin da waɗannan fa sai a cakuɗe a yi sallah ina fatan fahimta in aka cakuɗe sai a cikinsu wanda suka san ya fi falala shi zai sallah in lokacin da aka buga da aliyu da ɓangaren ma'auye ne to yin ɓangaren ma'auye ba sai shi kenan kowa ya ware a yi sallah sai duk suka shiga ƙarshen sai na aliyu shi kuma duk sai ta riga wakin ai masa wanka yi masa sallah shi ai masa yi masa sallah kuma haka bai hana su auratayya shi yasa a lokacin da wani sarki wani kafiri da ya ga wannan sai ga dauka wai banza ta faɗi ne yawwa ga musulmi suna faɗa da juna bari lallabo in bubbuge waɗannan ma'awai ce aikin banza kake kaga muna faɗa ɗan uwana ka ɗauka wannan abin gaba ɗaya za mu haɗe kai mu jiyo mai maganinka ka kuma ya tabbatar da sinin aka sai janye ya tsorata ina fata fahimta so tauhidi kadai ke da irin wannan abin sun iya manaji din sabanin saboda sabanin ba na aqida bane sabani na ijtihadi so za a hada kan al'umma musulmi akan wannan mas'ala idan aqida ta inganta ta zama abu guda daya Allah sa kuna fahimta idan aqida ta zama daya al'umma za su iya haɗewa gaba ɗaya amma an aƙida ba ta zama ɗaya ba ba fa za su haɗewa ko an haɗu gulma aka yi gashi na an tayin gulma makin misali akwai mas'ala da ake cewa mas'alatul taqrib ƙungiyoyi a duniya sun ta ƙoƙarin wai su haɗa kan musulmi je guda ɗaya sannan ɗaiɗaikun malaman a duniya sun ƙoƙarin haɗa kan musulmi guda ɗaya musamman a ce ɓangaren sunna da ɓangaren addinin shi'a ina fatan fahimta akwai ƙungiyoyi a misra da ƙasar sham da an samu wasu da wani ƙwarin amma duka ba su ci nasara ba ɗaiɗaiku kuma irin su malam mustapha suba'i da sheikh malam musa jarullah ina fatan fahimta irin su muhammad abduhu muhammad rashid dida da suwaye da su yi ƙoƙarin su ce to wai a yadda mana shi a mazhaba ce ta biyar baikin hudu da ake da su to idan sun fara take suna so su je a haɗa kan sai an tafi an tafi ga haɗin kan ba zai yiwu ba ko takarib ɗin ba zai yiwu ba shi sa nake jin hankalin malaman najeriya na ahalu sunna waɗanda ko ba su sani ba ko sun sani sun tagafuli suna yaudara kansu ne ba yadda za a yi shi'a a haɗin kai tsakanin sunna da addinin shi'a magar mako da ya gabatar gabatar da bayanai da yawa akan wannan matsalar ba zai yiwu ba bari ba ku misali da Sheikh Malam Musa na Jarullah wani malami ne dan kasar France dan kasar abin nan Russia ya tashi karatu abuwa yana ya samu abuwa daukaka yana so abin nan sai yazo yana so shi yaga an hade tsakanin sunna da shi'a ana tafiya abu a daya a yafar kaza kaza yawan nan ya shiga wannan kokarin amma shi sai ya dauki abu ya ce bari ya nazari tukuna sai da ya je zauna kasar Iran a Tehran ya zauna cikinsu ya ringa zuwa wuraren da suke bautar gumakansu da bautar kaburbura da sauransu ya ringa zuwa masallaci zauna tsab ya daɗe a cikinsu tukuna yana taɓarin ya nazarin yaya za a haɗu to irin abin tun da malami ne irin yadda ya ga kwama cala ta yi yawa sai ya zauna sai ya rubuta wasu yan fefofi takardu haka sai ya aika wani malami da cikin malamin shi a cewa yana ganin ya kamata a gyara waɗannan shi yana so a haɗa kai to amma a gyara waɗannan abubuwa mana tun da ba su dace da addini ba daga cin abu ma da ya nasar ce shi ya ga ya zo ƙasar amma ya ga ƙur'ani bi da ƙima ƙasar iran yadda za ka so ka san matasa ko ya haddace ƙur'ani ana ta kira ce shi bai ga ana ta darasin alƙur'ani ba ina ba ta fahimta ya ce masallatai ba a sallolin kamsu salawati sannan kuma ba a yi jam'in juma'a ya ce tushi bai gane wani abu ba ƙasar musulmi ba hamsu salawata a jam'i ba kuma sallar juma'a kuma hayyau ka je yakubu musa wannan na yakubu musa wannan na na katsina wannan shugaban yan shi'a ɗin nan muna da kasa ɗin san da ya zuwa shi iran na farko ya dawo wallahi da kan shi yake cewa ya yarda cewa ba za a taɓa da iya haɗa kai tsakanin shi'a da sunna ba sai dai ko ka zama sunni ko ka zama shi'i ba zai taɓa yiwa ba ya ce ya jatar ba a kula da sallah ba a kiran sallah ma ce daban da wanda ahalu sunna suke yi da haka musa jarullah ya zauna ya rubuta wa'annan makala din ya ce yana ganin a gyara azabin a ringa salloli a ba ƙur'ani mahimmanci a ringa sallar juma'a sannan mata su kame kansu ya rubuta wani abubuwa din ya ce bai samu amsa ba ko ɗaya daga cikin malaman da ya ba ya ce to sai sake rubuta wata makala da yawa daga ciki game da aƙidojinsu da kaza da kaza rubuta ya kai ya karraba malamai na gani abin da sai ce ba amsa ma da ta fito daga ciki sai zage-zage da ƙara zagin sabon manzan Allah da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kan shi ya sai da ce to lalle haɗin kan da ya ce waɗanda ba su san haƙiƙanin mas'alar ba ne suke gani maiwa ko kuma ake yaudara su ko kuma suke gani maiwa ne da haka muke cewa malaman najeriya da suke kazalla suna ganin wabar su je zakzaki zai karace su taɗawa kuma haɗin kai wani irin haɗin kai zai yi tsakani da allah jama'a ni ina da aƙida sai na abakar mumini ne sahabin manzan allah abokin manzan allah kai kana aƙida cewa kafiri ne munafiki ne azzalimi ne ta ya wannan abin zai yi kuma a tafi a haka ni ina son shi kai kana ƙin shi ina ba ta amfanci wannan abu to da katin muka ba da haka mutane su faɗaka akan wani abu mustapha suba'i shi ma haka ya kafa ƙungiya yana so yi wannan abu suna nan da yawa wanda sukan ga wannan ƙoƙarin suna so amma dukkansu ba wanda ya ci nasara kai malam mustapha suba'i ma cewa sai da aka fara tafiya ne sai gane wato shi ake so ma yaudara sai an je an zauna ai mitin an ce to ba kaza ba kaza gobe da safe kawai sai a saturo dan saurayi kawai sai wasu maganganu ya cici mutuncin sabon manzon Allah ya bata addini ya bata kaza in yi je samu malaman to malam jefa muka ga mutun cewa a daina fadin kaza daina fadin kaza ga kuma wani ya fada sai je ai yaro ne kawai rubuta shi kawai ina fata an fahimta to Allah shi kyauta don haka tauhidi in aka same shi aka samu aqida to shine umma za su hada kan mene abun abu guda ɗaya ka same shi da kalma guda ɗaya kuma har gobe muna faɗa duk wani muhawala za a yi duk wata muhawala za a yi akan cewa wai ana samu haɗin kai wallahi in ba a gyara aƙida mai kyau an tabbatar da aƙida da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ba in ba a tabbatar da karantarwar da sabai suka koya ba suka koyar da duniya ko an je ƙarya za ta rushe da haka ya ku ahlus sunna kuma da hankali kan dirasa kan abin da ya tabbatar ƙur'ani da sunnan manzan Allah ku karantar da mutane kar ku damar cewa sai duka an haɗu wannan haɗuwar ba zai yi ba annabi ya riga ya mata eh wannan haɗuwar baki ya faɗe ta cewa iftarqati yahudu yahudu ala ihda wa sab'ina firqa wan nasara isnatay usantay haka abin kuma zai ci gaba da gudana amma akwai wanda annabi faɗa mai suna firqatun najiya sun za mu zo mu ji su insha Allah ta'ala abinda ake nema ka kasance a cikin wayannan mutanen wana fata mun fahimci wannan abin wannan karatu da gabata ne wanka tsarki ne aka yi yau za mu ta inda ce a tariƙul mustaƙi ma'ahalin hadithi wal asar nan za mu tashi ko? mara abi nan ne? dokta nan ne ko? a tariƙul mustaƙi ma'ahalin hadithi wal asar wato hanya da take mustaƙi na? ok mun shiga ciki ko? to wato hanya da ke ɗodar da kake cewa ihdinas sirat al-mustaqim to wannan sirat al-mustaqim tana tare da malaman hadisi ne ina fatan fahimta ulama al-hadis ba wadon da kaje na kan hadisi an abu hore an abi hurairah radiyallahu anhu ba shi malaman hadisi da duniya ta da cewa su ne malaman hadisi su ake magana ina fatan fahimta ba wadon da kaje na kan hadisi kawai shine ba a malaman hadisi kuma za mu zo mu ji irinsu a yanzu nan shi ne ma ya kawo maganganun nasu ya kawo magana imamul barbahari cewa imamul barbahari yana cewa fa alaika bil asar al asar fa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis imamul barbahari ce ina kai dan uwa musulmi na baka shara zauna tare da malaman hadisi je ka koyi karatu a wajen su imamu shafi'i kuma cewa yake yi idza ra'aytu rajulan min ashabil hadisi fa ka'anni ra'aytu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan naga mutum malami cikin malaman hadisi ji imamu shafi'i ba kuma kun san waye imamu shafi'i al-mutallabi shi mana ga cikin family din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai kwalkwalwa a ilimi wanda taimakon da ya kawo ilimin addinin musulunci ba wanda ya gabace shi akan wannan abin imamu shafi'i to amma cewa ke shi idan ya ga malamin hadisi sai yana kallon wannan tamkar sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama da haka zai bashi girmamawa to shine malamin cewa qala ahmad ibn hanbal kenan rahimahullahu ta'ala babban malamin musulunci ahmad ibn hanbal ash-shaybani wannan babban malami wanda ake danganta mazhabar hanbaliya gare shi shi kuma yake cewa laysa qaumin ko laisa qaumun indi khairan min ashabil hadith yace ba wasu mutane a wajena da suka fi alkhairi fiye da malaman hadisi la ya'rifuna ila alhadith basu san komai ba sai zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ka taba su me hukuncin kaza sai ai annabi ya ce kaza ya za a yi kaza sai ce ga annabi ya ce kaza haddasa na fulani an fulanin kala akwarana kala kala rasulullahi ya ce to waɗannan mutane su ne mafi alkhairi a wajenmu ta yaku ba zama mafi alkhairi ba wani suke dangantuwa ko ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala aidan hawai ahmad bin hanbal yake cewa ahlul hadith afdalu man takallama fil ilmi malaman hadisi su ne mafi falala cikin waɗanda ke magana a cikin ilimi saboda ilimin su yana da madafa da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bal cewa bi nahwi hada qala al-auza'i wa shaykh al-islam bin taymiya da irin wannan ne imam al-auza'i abdurrahman al-auza'i wato babban malamin kasar sham haka ne shaykh al-islam ahmad ibn abdul abdul halim bin taymiya shi ma abu irin wannan magana ya faɗa an fanci abin ko a ƙasa malam sai ce unzur aqwal shafi'i wa ahmada wa thauri wal auza'i wa abi dauda rahimahumullah ta'ala fi sharafi ashabil hadithi lil khatib al baghdadi wannan magana ta suka je ka samu littafin sharaf ashabil hadith na babu malamin addinin musulunci mai suna al khatib al baghdadi ina fatan fahimta to Allah ya samu dace malam cewa qala abu dauda abu dauda kuma yake cewa rahimahullah Allah ya tsara wannan abu dauda mai mene mai littafin sunan dai sai ce laula hadhihi al-isaba lan darasa al-islam ya'ni ashab al-hadith alladhina yaktubuna al-athar abu da ce ba don wa'annan jama'ar ba shine laula hadhihi isaba ba don wa'annan jama'ar ba lan darasal islamu da musulunci ya siɗe ya'ani ashabal hadis yace abin da yake nufi sune ba dan malaman hadisi ba alladhina yaktubuna al-athar masu rubuce hadisan manzon Allah sallallahu to babu shakka da musulunci ya siɗe fat zaka neme shi ka rasa ina fata kun fahimta to wannan malami kuke ne Ahmad bin Hanbali Imam Shafi'i kun fahimci wani abun ko dukkan su suna ga cin manyan malaman addinin musulunci haka Imam Abu Al-Brahman Auza'i da Abu Dawud wannan yana da sunan wancan Auza'i daga cin manyan malaman hadisi na rubuce rubucen wannan sune ake cewa ulama al-hadis sannan wasu bi daga cikin su kun kun cewa sune malaman mazhabobi da ake bi a duniya yanzu mazhabu Shafi'i mazhabu Ahmad bin Hanbali amma don kun ji abu suke faɗa game da mene malaman hadisi wa qala sauri sauri yake cewa kuma rahimahullahu ta'ala al mala'ikatu hurasu samai mala'iku sune masu gadin sama ba wanda yake keta sama su bar shi wa ahlul hadith hurasil ardi su kuma malaman hadisi sune masu gadin bayan ƙasa ba mai iya keta addinin musulunci su ja baki su shiru ina fata an fahimci wannan abun wa qala abul hasan abul hasanati al-liknawi rahimahullahu ta'ala abul hasanat likani Allah ya rama yake cewa wa man nadara bi nadar al-insafi don da ya duba duba na adalci wa ghasa fi bihar al-fiqh wal usuli yayi nitso a cikin tekun fiqh da kuma usul mutajannibal i'tisab yana nisan ta tsanantawa ya'lamu ilma yaqin ilman yaqina zai sani ilimi ne yaqini أن أكثر المسائل الفرعية والأصولية والأصلية cewa mafi yawan mas'aloli na fiqihu da mas'aloli na aqida allati ikhtalafa al-ulama fiha wanda malamai suke sabani a ciki fa madhhabul muhaddithin fiha cewa mazhabar malaman hadisi a cikin su aqwa min madhahibi ghairihim sun fi karfi fi da mazhabobin waɗansu wanda ba su ba wa inni kullama asiru fi sha'ab al-ikhtilaf ni dinnan inji liknawi duk sanda nake tafiya cikin wato labi ko hanya ta sabani ajidu qaulal muhaddithina sai in ga samun magana malaman hadisi fi a cikin ta qariban min al-insaf sun fi kusa ga adalci falillahi darruhum alhirin Allah kai malaman hadisi wa alaihim shukruhum Allah ya ba musu sakan ka musu alkhairi kaza kaifa la wahum warasatul anbiya nabi sallallahu alaihi wasallam haka abin yake ta yaya ba za su zama su ne mafi kusa da adalci ba da dacewa alhalin su ne magadan annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama haqqan abisa haqiqa wa nuwabi shar'ihi sidiqan su ne masu na'ibantar wakilan shari'ar sa bisa haqiqa ne da gaskiya kuma hasharanallahu fi zumrati malam likina ce Allah ya tashe mu cikin wato jama'arsu wa amatana ala hubbihim wasiratihim Allah ɗauki ranmu akan ƙaunarsu da kuma bin tarihi da kuma take-takensu amin malam ce amin wannan ku duba malam ce ku duba silsilatul ahadith sahiha mujalladi na farko lambar hadisi na 486 ina fata kun fahimta wa qala ibn qutayba al'imam ibn kutaiba shi kuma yake cewa rahimullahu ta'ala Allah ji kanshi da rahama fa amma ashabul hadisi ya ce kaga malaman hadisi fa inna multamasu alhaƙa min wujihati sun nemi gaskiya ta fuskar da ya kamata su neme ta wata tabba'uhu min mazanihi sun bibi gaskiya ta wurin da ake sa rai da ita ɗin wata ƙarrabu min Allah ta'ala sun nemi kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bittiba'ihim sunan rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar biyayyarsu ga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa talabihim lil athari wa akhbarihi li athari wa akhbarihi sun nemi kusanci zuwa ga Allah da neman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama barran wa baharan wa sharqan wa garban cikin akan tsandauri da teku da gabas da yamma summa lam yazalu fi tanqiri an al-akhbari wal ba'th laha sannan ba su gushe ba suna tsatsaga suna tantancewa game da hadisai da bincike akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta fahimu sahihaha wa saqimaha har sai da suka fahimci wanda yake ya inganta a danganta zuwa ga manzon Allah da kuma mai rauni wanda ba za a danganta zuwa ga manzon Allah ba wa nasikhaha wa mansukhaha suka bambance tsakanin wanda yake manasikh wanda ya share hukuncin da ya gabace sa wa mansukh da wanda kuma aka share din wa arafu man khalafaha min alfuqaha suka san wanda suka sabawa wannan hadisi na manzon Allah cikin malaman fiqihu ila ra'ayi zuwa ga suka koma zuwa ga fahimta ta su ta kansu fanabbahu ala dalika suka fadakar akan haka hatta najamal haqu har sai da haska wato gaskiya ta haska ba da an kana afiyan bayan da yana boye wa basaka ba da an kana darisan kuma gaskiya ta miƙa ta miƙe an fahimta bayan da ta kasance kuma ta siɗe wajta ma'aba da an kana wajta ma'aba da an kana mutafarriqan kuma ya haɗu bayan ya kasance gaskiya ta bayan da ta wawwatsu wanka da kun ga wajen kuwa sai kun shafi za ku juya shafin ne yawa zuwa can wanka da wanqada lissunani man kana anha mu'ridan sannan kuma wanda suka kasance da sun bijiro sunonin manzon Allah sakamakon waccan fadaka wata malaman hadisi suka koma suka bi sunnan manzon Allah wa tanabbaha alaiha man kana anha ghafilan wanda suka gafala daga sunnan manzon Allah suka fadaku akanta duk sakamakon dai wannan aiki tukur na malaman hadisi da fadaka wata su وهكذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يأكل بقول فلان وفلان malaman hadis ka faɗakar da mutane mutane ka koma suna hukunci da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da kuma suna magana hukunci ne da magana wani da wani wa in kana fi khilafun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan magana da wancan suke aiki da ita koda ta kasance tana da saɓani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk malaman hadisi suka rayar da wannan tunani a cikin musulmai ya ce ka duba littafin tawil mukhtalafil hadis littafin tawil mukhtalafil hadis na shi dai a sheikh imam ibn kutaiba addinawari ina fatan fahimta Allah samu dace wannan da yana ƙara ga mana cewa yadda malam gaskiya wato malamai suke bayan tabbaci cewa gaskiyar magana mustirad muslim tana tare da malaman hadisi ne in kana so ka zama ciki to ka zama mai kaunarsa akalla da kuma za tare da su kamar da imam barbahari ce kar ka zama kana nesa da su sai kai nesa da gaskiya kenan kuma ne ce mala'iku suke gadin sama malaman hadisi suke gadin bayan ƙasa shi sa duk inda aka je kaje an rukuma ana magana islahi na aqida da kaza kaza zaka sa wani babban malamin hadisi ne ya rike ya kasa ya tsare kuma ko da baka same shi cikakken malamin hadisi ba sai ka ga yana da girmamawa cikin malamin hadisi ina fatan fahimta haka lokacin da aka fara abubuwan suka sa aka mutu da fannin irin su ibnu khuzaima irin kitabul iman ibn manda da irin wani littafin da kiranta ash-shariat al-ajuri da al-hujja fi bayan mahajja duk za ga cewa waɗannan wasu bidiyoyi ne suka danno kai da wasu son zuciya a cikin addini sai wa'annan malaman hadisi tsaf sai dauki alƙabi su maza su rubuce su maganin matsala dukkan su kuma littafin zaka san malamin hadisi ne al-imam khuzaima hakira ke mashi imamu a'imma imam al-ajuri malamin hadisi ne kuna gani ina ba imam al-asbahani malamin hadisi mai hujja ibnu manda malamin hadisi ne duka wanda suka rubutu suka taskace mutane aqidan manzon Allah a rubuce da isnadai zaka san malaman hadisi ne suka yi wannan aiki din na fatan fahimta sannan a ɗaiɗaikun a wanda ma ba sun ware sun rubuta aƙida irin wannan bane da isnadai gaba ɗaya ba su rubutu irin waɗannan malaman su ma altafan saka imamu bukhari allah ƙasa da ya zauna ya kitabul iman sannan ya kuma kitabul itisam bi sunna ina fatan fahimta duk yana kawo aƙidun salaf da isnadansu da asar da isnadansu haka imam muslim ya yi imamu abu dauda imamu tirmizi ibn maja duka waɗannan malaman hadisi ne su ne suka kasa suka tsare wa musulmi wannan addini kuma suka ci gaba da yada shi duk wayannan tarkacen zaka samu ba wata tsiwa da ka tsina addinin musulunci sai rikici kawai ina fatan fanci wannan abin to Allah ya samu dace shi yasa su malaman muke kan take su ba mu shawara mu zauna da malaman hadisi sannan ka tawo a tarihin duniya sanda bid'a ta karfi zaman Ahmad bin Hanbali ba wanda ya daure mata sai malaman hadisi din ina fatan fahimta a buga araya suna nan kuma su ne kaɗai za ka cewa in suna da dukiya da mai suke taimakon al'umma da dukiyarsu da iliminsu malaman hadisi ina fatan fanci wannan abin har zaman da muke ciki wanda ya fi kowa kasawa da tsarewa da yaɗa wannan aƙida ta salafiya aƙidar annabi sallallahu alaihi wasallam shine malam nasiruddin albani duk da akwai malamai da suka yi kokari sosai wanda ba su gaza ba amma dai yana sama a kansu akwai bin baz akwai usaimin akwai sa'adi akwai manyan malamai suka karantar da abin nan amma ba wanda ya shahara kamar ba wanda an shi bakin jini kuma akan abin irin ma Nasiruddin Albani kun ga aqida bin baz da ta usaimin da shankidi da su al sa'adi da su shek ibrahim wane da duka ga sanan malaman duka aqida su daya amma kuro waye ya fi shan challenge a cikin su shine ma Nasiruddin Albani har wasu na ɗaukar salifin kamar shi ne don wani lokacin sanda ya zo da kitabu abin da ibn izi alhanafi shari'a a girɗa hawiya da yawa sai da aka hainiya a hawa littafi ba a san shiga kaza kaza kaza kaza bin ba zai ce a je a nemo da yake bin ba dattijan arziki ne mala yana ga cin baiwa da allah ya mara wannan zamanin samar da bin ba da allah ya mara ya ce muke aƙida ta sunna aƙida ta salafiya ta yaɗawa da ba malamai aiki zai su kawo aqida littafi kaza ai kaza nasudin albani je kai mata khadijin kaza je ka fita mata kaza je masa duk shekara zai bashi aiki kuma zai je masa kusan shekara zai bashi aiki je masa ya kawo wanda zai amfana addinin musulunci ina fata mun kwanci wannan abu haka lamarin yake da haka muna kwadatar da malamai dalibai su ba sunnan manzon Allah kula kware da gaske ai darasinta ai zurfi a ciki a fahimta a fahimci ilimin hadisi a fanci shi kuma hadisin da fikin da ke cikinsa da ilimin da ke cikinsa ba kuma a yi ta hadda ba a haddace ba a san mai aka haddace ba shi ma matsala da zamu zo kan wannan maganar malanci limadan tisabu sunna wa salaf me yasa wai kuke dangantuwa limaza dan me ake dangantuwa zuwa ga sunna mu ce mu ahlus sunna ne wa salaf mu ce mu salafiyuna ne me yasa ake haka me yasa ba za a bashi ko a ce musulmai ba to su a duniya za a wata guguwa da ke kadawa wanda wasu galiba masu wannan kada guguwar mafiwa daga jahilai wanda ba san komai ba a cikin basu da wani rabo mai ilimi sosai addini sai kuma yan bokon addinin musulunci ina fatan fahimta shine me yasa wai zaka ce kai salafi ne wane ce shi ahlus sunna ai wannan sunan gaba ɗaya Allah bai kira mu da shi a cikin Qur'ani da hadisi a Qur'ani ba abinda Allah yake ce ho sammakun muslimina ne ai musulmi kamata kawai mun ga cewa kan musulmi kawai a daina cewa wannan sunna wannan shi'a ko kuma wannan salafi wannan ash'ari wannan khawariji wannan kaza a raba kada an ga fadin haka akwai masu fadin wani abu daga ciki akwai wani mutum da nake kauna shi ne Sheikh Barkuya wannan Dr. Zakir Naik na taba ji yana wani abu amma malami bai kyale shi ba na ji raddin da malam Fauzan ya masa da malami da sun masa raddi akan wannan abun ina fatan fahimta daga nan kuma gana ta saɗaɗo tana yawo cikin mutane har yanzu a cikinmu a garukanmu za ka yi wasu na da wannan musamman ce cikin ausaɗin 'yan boko ɗin da ake kallo saboda su ba su iya wadda kan sun karatun addini suka wadda kansu a karatun boko ba ya kwa shekara tun yana yaro ya yi noziri ya yi firamare ya yi sakandiri ya yi digiri ya ƙara ya ƙara to amma kuma yanzu yana so sa baki a cikin addinin musulunci bai irin waccan wahalar ba shi ta tun da ya gajiya lokacin shi ya ƙure kuma sai zo shi na ganin to kawai ai ba zai iya sa ƙwallon shi da wahala ya gano me da suke maganganun ba kamar da a fil ɗin shi aka sa magana da yawa zai zaɓo da ke daidai a cikinta ba zai yaba sai ce to ai kawai adin cewa wani arsuna kawai a bari musulmi kawai haka Allah ya kira mutane kawai bai bambance shi ba wannan baka sani ba ne ina fatan fahimta wannan intisabi zuwa ga ahlus sunna wannan ba yau aka fara ballantana ka ce a canza ina fatan fahimta abu ne faru tun farkon addinin musulunci sanda aka fara ba shakka aka taho aka kirin da Allah samu ke musulmai da aka taho abu ne tantancewa sai zama a musuluncin wani sun kirbi da wani sun kirbi da kaza da kaza sai aka fatan cewa zuwa ga ahalus sunna su ne waɗanda suka lizamci sunnan manzan Allah sallama sai aka zo kan kuma wasu kuma sai to kuma mu ahalus sunna ne sai a ce a to ahalus sunna akan wace tafiya kuke ina fatan fanta sai a ce to waɗanda suka danganci zuwa ga ta fahimtar sabon maza ce da su kuma su salafiyuna malamai sun bayani sosai akan wani abu da haka za mu zo mu ji me yasa muke dangantuwa zuwa ga sunna muke dangantuwa zuwa ga salaf haka kurin koko akwai dalili malam sai yake cewa fa in qala qailun idan mai magana yake cewa innakum sammaytum anfusakum bi ahli sunna ku kun kira kanku da suna ahli sunna sai malam ce was salafiyina kuma wani lokacin kuna ce kanku salafiya wa ma narakum fi zalika illa mudda'ina mu ba ma ganin komai face kawai kuna da'awa ne li'anna wajanna kullu firqatin min al-firaq domin muna gan dukkan wata kungiya cikin kungiyoyin addini tantahilu tiba as-sunna tana wato tana addinantuwa da bin sunna wa tantasibu lis-salaf as-salih su ma suna cewa sune salaf as-salih wa tansibu man khalafaha ila al-hawa kuma kowace kungiya suna danganta zuwa ga wanda suka saba musu zuwa ga son zuciya وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة أنها أنهم أهلها دون من خالفها sannan mabiyanku abokanku da kuke tafiya ba su wata alama da cikin cewa su ne suke kan gaskiya ba wanda suke alamat annam ahluha cewa ba su da wata alama ke cewa su ne ma abota sunna din duna man man yukhalifa banda suka saba masu min sa'ir firak da sauran daga cikin sauran kungiyoyin addini fakullukun finti hali hadar laƙab shuraka mutakafi'una to dukkanku dukka kowa kun yi tarayya akan dangantuwa zuwa ga wannan suna kuma dai kan kankan ina fatan fahimta shi ne zun kaci ahalus sunna ba ash'ari zai ce shi ma ahalus sunna ne maturidi shi ma ahalus sunna ne bakhari shi ma zai ce shi ma ahalus sunna ne kaza da kaza to sai ce to amma ku da bambanci kowa ma ce shi ma shi ahalus sunna din ne walastum aula bi hadha laqabi kuma ku ba ku kace ba ku kowa cancanta da wannan laqabi din ba illa an ta'tu bi dalalatin zahiratin min alkitabi was sunna aw ijma' aw ma'qul sai dai fa ku kawo mana dalili na qur'ani da sunna ko kuma ijma'i ko kuma dalilin hankali ba mu cewa ku ne kuka cancanci wannan suna da wannan siffa din aljawab malaci amsa anan wajen qaulukum innahu la yajuzu li ahadin da'awa illa bi bayyinatin adila faɗin ku duka ce bayan halarsa wani da awar abu sai inda hujja da dalili na adalci audalatin zahira mil kitabi wa sunna ko kuma dalili na karara a cikin Qur'an da sunna kuma lana qa'imatani to ai waɗannan dalilin Qur'an da sunna mu ahlus sunna suna tare da mu bihamdillahi wa mannihi in an mu tare da muna gode Allah da kuma wasa cewa mu ahlus sunna wa'annan dalilai na Qur'an da sunna da ijma'i suna tare da mu qala Allah ta'ala Allah na cewa wa ma atakum rasulu fakhudhu da abinda annabi ya zo da muku da shi ku ansa wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku ku bari al-hashar sai ce fa amarna bi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallama Allah umarce mu da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta'ati da yi masa da'a fi ma sanna wa amara cikin abin da ya sunnanta kuma umarni da shi wanaha wa hakama wa allama kuma yayi hani da barin abin da ya hani da kuma abin da ya hukunta da biya ga abin da ya hukunta da kuma abin da ya sanar wannan shine abin da Allah ce mana wa mata kuma rasulun ku zo to duk abin da annabi ya zo an ce mu bi shi abin da ya hana an ce mu bar mu bar shi sai mu ga to cikin wannan kungiyoyin gaba ɗaya na addini suwa suke dabbaka wani abin da aya nan ta faɗa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi da kashi na cewa alaikum bi sunnati jama'a ku rike sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidina ku rike sunnonin kalifofin nan nawa shigayyu wa man ragiba an sunnati hawayo annabi na faɗa cewa duk wanda ya kiyamace sunnata falaysa minni ba shi tare da ni fa wajanna sunnatahu wa arafnaha bi hadhihi al-athar al-mashhura to mun samu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka san wa'annan mun san wannan suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne bi hadil athar al mashhura da wa'annan hadisai shahararru allati ruwayat wadanda aka rawaito daga gare shi bil asani da asiha da isnadai ingantatu al muttasila wanda suka wanda suka sadu har zuwa ga manzon Allah din allati talaqata hufazul ulama ba'dhum ba'd ba'dhum min ba'd wanda huffaz malamai masana suka rinda ruwaita daga sashin zuwa ga sashi wannan generation sukan ta da wannan generation din fa nazarna ila hadil firqa sai muka ga waɗannan bangare na al'umma a'ani ashabal hadis ina nufin ma'abota hadisi hum laha atlab muga sai suka fi kowa nacin wato neman hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aikan manzan Allah da abubuwan suka shafi manzan Allah wa fiha argam sai muga waɗannan ahlus sunna as-salafiyuna su suka fi kowa kwaɗayin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama walaha ajma'a su suka fi kowa tara hadisan manzan Allah wani sihahiya atba su suka fi kowa biyayya ga sunnan manzan Allah fa'alimna yaqinan bil kitabi wa sunna sai muka samu muka sani cewa a bisa yaqini da littafin Allah wa ma atakum rasulun khuzuhu wa sunna da ko sunnan manzon Allah fa alaikum sunna bi sunnati wa sunnati kullu rashidina annahum duna man siwahum fi jami'il firaq kai wato ba daidai suke da duk wanda ba su ba ba su ba a dukkan kuma dukkan bangaron wato kungiyoyin addinin musulunci Allah sa jama'a kun fahimta su wa suka fi mai da hankali kwalafici akan sunnan manzon Allah ta ya za a san ma sunnan manzon Allah din shine ta hanyar waɗannan hadisai din to su wa suke ruwaito su su wa suka mai da hankali kan karatun su su ne ashabul hadis su wa suke biyayya ga sunna mu haf suna aka samu nafa yan naga hadisi ko ba haka ba duk da masu faɗa suna menene isgilanci ne amma muna fraud da wannan suna ne ina fatan fahimta Allah samu dace wasan da malam albani rasu wani malami dan bida yake cewa to ai malamin naku ne malam dole a kashe shi to me yasa to malam a ce ka miƙe komai a tsaye ai ana dan kwana kwana din nan haka ne ina fata fahimta sai to ai kaga ai ba asara ba da miƙe din ina fatan fahimta ai mu alfahari ne gare shi gare mu ɗaliban shi da iyalan shi amma alfahari na shi haka amma ba asara mutum ya mutu akan addinin musulunci ya mutu akan gaskiya a to su suna ganin shi sa an kanar da irin malaman ka shiga uku ba za su taɓa biri ka miƙe ba ko su ba za su miƙe ba idan ka miƙe wata ce a kai ba haka ake ba layi kalifin lawa nafsan illa wusaha ko ba gaske ba allah bai ɗora kai abin da za ka iya kawai wannan tsarin ba shi da amfani yaro mu mun gaje mun ga yau mun abin da muke maka sha ka ba abin a hankali a hankali da haka za su kashe addinin musulunci ina fatan fahimta so ahlus sunna kalwa malaman hadisi su suka fi kowa cancanta da wannan sunan ga duwan dangantuwa da shi saboda su ke neman hadisi su yi aiki da shi kuma kamar da muka faɗa a karatun muslim da ya wuce ko bukhari muslim na ji muka ce mu nan a makarantar mutu darul hadis mun shirya aiki da dukkan wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata sunna da ke mana yin aiki da ita a nan wajen sai dai mace tabbata ba amma muka kanta in sunna ce ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba ma kyamun aiki da ita ko furar muke da ita dan haka idan kaga mun dage wandan mu mun barge mu mun taje shi wannan dadi muke ji rashin wannan mu shine bala'i a wajen mu yau a ce ka aske gemu to shikenan duk dan salafi ya shiga uku me yasa ya rike gemu din nan saboda sunnan manzon Allah ta tabbatar da haka annabi yana cewa ku rike ku bar gemu ku ku aske gashin baki ko ku sassabe shi wannan sunna ta zo da wannan maganar sannan mun ga a ƙur'ani kuma Allah ya kama annabi Musa ya kama gemu dan uwansa wanda yana man cewa annaba suna da gemu kenan fa akhadha bi wa akhadha bi lihiyati ya ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si kakka kama gemu na da kaina kana jijjiga ishara cewa annabi Haruna da gemu kenan har ma ana iya kama a jijjiga annabi kuma aka ce muwaffarul lihiya yana da cikakken gemu eh hadisi kuma yazo ce aful lihiya ku bar gemu wa qassu shawari ku dace gashin baki bukhari muslim sun wannan hadisan to in kaga mu ɗan salafiya da haka za ga mu da gemu mu ina fatan bayanta da kuma dace gashin baki to saboda sunna ta zo amma ka je ka samu sauran fira ka gani haka za kanu haka suke akai sai ka zama shehi babba duk ya sade kamar ɗowan yaro malam ya arzike mu ɗin ina fatan fahimta in kaga cikin so ne ya bar gemu ko to ya ga ya mai kyau ne kuma ya je yana barazana a ce ga malam wani ya zo kawai shi sabar ba wai dan bin sunna ba ba wai hadisai ya sake yake bi ba amma mu ne muna muna yi saboda hadisan sun zo da haka din saboda sunnan manzon Allah ta zo da shi ta ya ko ba za mu zama mu ne ahlus sunna ba ina fata an fahimci wannan abu tunda mu mun ke ta sau da kafa za ga mun dage wandan mu ba za mu bari wuce idan sawu ba in ma nisfu saq aw ila al-ka'bayn haka za ga wandunan mu me yasa muke wannan abun saboda sunnan manzon Allah saboda haka annabi ce ma asfala min al-ka'bayn min izari fa finnar duk wanda ya bari wanda shi wuce idan yana guta hadisin gantacce sai sai bukhari ina fatan fanci wannan abun to da sauransu da hadisin da annabi ya ga wani saurayi ya ga Abdullah dan Umar cewa ya kabar wannan ka ja ja har sai da zama rabin kore ban shi haka to dan haka muke barin wanda mu saboda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ya ba za mu zo mu ne ahlus sunna ba wancan kuma da yace eh to ai Abubakar shi ma ya bar wandan shi ya wuce ai kuma barin wando al'ada ce ya za mu zama daidai da wayannan mutanen wanda su ba sai da su sallama sunnan manzon Allah ba ta ya ba za mu da sunna ba su ko sun yi aikin su ya ƙaryata abin da suke yi ina fatan fahimta so shine nan malike ga eh gaskiya ne kowa na aicewa shi ahlus sunna ne amma za mu gane a fito fagen aiki a fito faɗan kwaɗayinta da neman sunna da tara da tattace wuce ce dinga da wata ce ba inganta ba ina fata jama'a an fahimta sai ma da ƙara bayan cewa li anna sahiba kulli firqatin aw sina'atin lamma lam yakun ma'ahu dalalatun alaihi min sina'atihi wa alatihi wa alatin min alatihi ثم دعا تلك sana'a كان في دعواه عند العامه مبطلا yace domin dukkan wani wata kungiya da duk mai wata sana'a malam ya kuma awo da latin alai matakabbi da wani dalili akai min sana'a daga sana'arsa wa alati min alati ko kuma kayan aikin sana'ar sun madda atilka sana'a sannan da awacewa shi mai sana'a ne kana fi da aho inda ama badila mubdila da awashi a wajen sauran gari ma za su gane ƙarya ce wannan maganar na fatan kun fahimta misali ka ce kai mahauci ne ina fatan fahimta to to ya za mu gane kai mahauci ne ga wani sa canje ka ma shi ka yanka mu gani ka fede mana sai ka je sai sai wurru sai ka ruga a guje dan Allah sai sai an ce wannan ba mahauci bane za a gane jama'a kun mace wani kace kai baka nike ne ko to shikenan ga mashi ya lalace to ai banda safana to sai aka je ka dauko wani kara da wani itace sai a ce me zaka kona me zaka ice ce awai yana so dan bubbuga a ce to wannan ba ba baka nake bane haka ne kuma ka ba da baka nake ne me za a gani tare da shi za ga ala kayan aikin sana'ar za ga da ya dauko abun nan ya dauko dan akwati na karfi haka ya fara bajewa ko to kai ka ce kafinta ne an ce to zo ka kira mana kujera ka fara tunanin ina to ta ina za a kamo ka ta kuma baka dauka ba baka san sunan kayan ba har za mu da kafinta ne ba mu da kai kafinta bane ko ba haka ba to ka ce mana kai ai kai kai kai lecturer ne a AMU yawa da Allah rubuta mana wasiƙa zuwa ga gwamnatin mu ka ce to amma to wallahi to abin da ita ne ne maka sai mu sai ka ce mana sai wani ya ce mana kai ƙarya ne baka karatun ba tukuna ko kuma ka ɗauki takarda za ka rubuta daga dama zuwa hagu daga hagu zuwa ina sai ka faro ta dama kuma rubutun sai ya haka ya kwana sai an ce mana ƙarya ne baka karatu ba to shi ne ma nake cewa duka wanda ke da wata sana'a ana gane cewa gaskiya shi ko ƙare shi ne ta mene ta kayan aikin shi da kuma iyawa da yake da ita sai ce fa filma aqulu indahum mutajahilan fa'iza kanat ma'ahu alatu sina'a idan ya zama wanda mutum yana da kayan sana'a ɗin walhiraf da aiki shi ma duk sana'a ne shaidar lahu tilkal alatu bi sana'ati wannan kayan da ya zo da su za su yi shaida cewa wannan ya sana'ar wannan mahauci ne zo ga gyara mana wannan san sai ga ya taho da igiya ina fatan fahimta ga wuka da jan taɗi ina fatan fahimta ya tau da yaro ya koma da gefe-gefe yana kada igiya mene ya wurga ya jefa cikin kahon san ya ja ina fatan fahimta sai mace ita wannan jikan sarkin fawa ne ko ba haka bane ba yawwa to shine ana gane kai baka nake ne sai aka ce zo ka gyara sai je dauko akwatin nan ya ce kai na plugging ina safana ina 1 ina 10 ila 11 yawwa to mun san wannan mai sana'a ne ko ba haka ba kafinta ne to kawo mana cinsin wane ne sai mu ce to wannan mai sana'ar ne kun gane ko zai ce fa idza kana ma'ahu alatu sana'a wal hirf shaydan lahu tilka ala bi sana'ati kuna fata inda muke yana maganar malam hadisi ne da sunna ko ba haka ba ai ana gane mutum ta abin da yake a kai ne sai ni malam sai yake cewa bal shahida lahu kullu man ayanahu qabla iktibar to duk wanda ya ga wannan mutum ma zai shahada cewa eh wannan mai sana'a kaza tun kafin ma yi aikin in a gani alama za ta nuna mana haka sai malaki cewa kama annaka idza ra'aita ar-rajula fataha babad dukanihi kamar yadda kai ɗaya idan ka ga wani mutum ya buɗe ƙofar shagonsa ala tamrin akan wani dabino alimta annahu tammaru zaka san wanda mai dabino ne kaga mutum ya buɗe ƙofar shago ga buhun dabino ga ɗan da gila ga sanasar ga wasu an zuba a to ga tiya an sa ga gwangwani ga kwata ya koma ya hakin ci a cikin shagon sai ka ce wanda mai dabino sai an ga maka wanda mai dabino ne ina fatan fahimta to amma kawai sai kan can cikin kankawa ya ce shine bai dabino to na alamar sana'ar dabino an fanci abin ko sai mala ce wai da ra'aita bayna yadayhi ibra wa ghayriha min eh wa illam taqtabiru koda baka jarce shi ba kuwa za ga cewa wanda mai sai da dabino ne wai da ra'aita bayna yadayhi ibra idan kaga allura a gaban mutum wa gairiha da wani abun allura irin su koshiya da wane ne min alatil khiyata daga cin kayan dinki alimta annahu khayyat zaka san cewa zaka san wannan tela ne ka tadda mutum akan keken dinkin sa ga yadi nan ga almakashi ga suwaye a ba san ci maka wannan tela bane sai mal ce waka zalika waka zalika sahibu kulli sina haka nan dukkan mai wata sana'a inna ma yastadillu ala sana'ati bi ayustadillu ala sana'ati bi alati ana iya gane shi akan sana'a ne da kayan aikin sana'ar fa yuhkamu bil ma'ayinati min ghair iktibar daga kallo shi ma sai ayi hukunci akan cewa mai sana'a ne ba ma tare sai an jirba shi an gani ba walau ra'aita bayna yadayna jarin qaduman wa min sharan wa mithqaban da a ce za ka ga gaban wani mutum wanda yake kafinta ne ga guduma ga zarto ga cisin abinda ake matsefa ta katako din nan eh cis ake ci da shi pinches ko yawwa su hu haddadan sai ka ce wannan makeri ne jahilta sai a ce ka jahilci lamari ko ba haka ba wa shahida lahu sai abinda zai mai shaida shi wanda mutumin bizalika kullum man absaru min ama duk wanda yake wani ami ne ma zai iya shaida cewa kai malam kai ba makeri bane wannan kafinta ne kun gane ko sai malam ce summa kullu sahibi sana'a wa hirfa yabtakhir bi sana'ati to baicin dukkan wani abin dukkan wani mai wata sana'a da wani aikin yana alfahari da sana'a shi haka ne ko ba haka ba yanzu ka samu dan makera sai ka ce ai ni dan makera ne jikan sarkin make sarkin kira ne mahauci na alfadi mai ne sana'arsa mai kafinta fa yana alfadi sana'arsa ne kowa lauya na alfadi lauyanci da haka da za a samu lauya mai za a karanta su ce ku jau kan talo ne saboda wai haramu a samu lauyi da yawa ce ko ba haka ba wanda karanta education fa zai ce kaga mata babu quality na education ne shi ma zai ta ce sai a shiga can ko ba haka ba to shi kuma injiniya fa kaga ba ya kamata a samu injino shi ma zai ta kowa da yana alfadi mai ne na yi sana'ar ne to me yasa malaman hadisi kawai suke alfadi da hadisi sauran ba sa so a danganta da hadisin ba babansu da shi sannan kuma ce su ahlus suna so a danganta da sunna kuma kun gane inda malam ke so ya hada maganar Allah samu dace sai ce waye sa'ilu biha kuma za ga yana mutane gudi da wannan sana'a din wai jalisu ahala kuma za ga yana neman zama da masu wannan sana'a din wala ya zumma za ga baya zargin wannan sana'a tashi to amma haka sauran firak suke tsakaninsu da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka suke ba sauran firak laisu ala hadal minwal ba akan wannan halin suke ba zaka same su abu adun nasi an sunna sun fi nisa da sunnan manzon Allah aqallun nasi ilman biha mafi sun fi kowa karancin sunna aqsarun nasi amalan biha sun fi kowa karancin aiki da sunnan manzon Allah an fahimta wa marratan yadhummuna al'amila biha wal muntasiba laha wa muntasibaha zaga suna zargin masu dangantuwa zuwa ga sunna masu koyon suna da neman neman sunnan manzon Allah ma ta yawa ne zama shi ne ahalin suna ɗin bayan faɗa yake da ita jin haushi yake iya gauna da hadisi ma in ya gance to abu da bukhari qala haddathana haddathana qala haddathana al-haka ibn abul yamani al-haka ibn sai sai ga jafar jin haushi inda ta haddasana suna ta haddasana hmm me yasa ka wa da zauna abin nan ba ai ta fiqhu kawai ina fata kun fahimta bai da wanda zama shine ahlus sunna amma su malaman hadisi zaka cewa suna dangantuwa da jin dadi da ita kuma ita ce kullun abun gatarsa Allah samu dace za mu ja birki nan lokaci ya ƙure sai in Allah kai mu mako na gaba wato ba dan dai lokacin mu cike yake ba da kamata dai mu kaddaba nan kawai in za mu yi ta kawai mu wuce a samu kamar sati biyu ana yi din a sauke ta a wuce koko to amma lokacin darul hadisi Allah ya mata albarka ko da yaushe kusan kullum akai karatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki kuma karatun hadisan manzo Allah sun fi yawa ina fatan fahimta ga wannan kitabun shari'a judi sunan manzan Allah mai bayanin aƙida ga littafin ibn abi asim sunan manzan Allah da aƙida littafin bukhari littafin muslim duk hadisan manzan Allah sallah ake karantawa a wannan abun ga littafin tariqu salihin ga duk gasu nan dai kala kala banda karatun aji na gasu nan bulugul marami ne wane ne ana karanta da mutane ina fatan fahimta to wannan shi kenan sana'ar mu da ka zo ka zan kaga ana wannan adar ka san ce wannan ma'abota sunnan manzon Allah ba sai an maka bayani ba in wani kuma ya ce waɗannan ba ma'abota sunnan manzon Allah bane ya kamata hankali ya kareta shi domin waki ya zo ba haka abin yake ba to abin da maliki ya rage zaka mun ce mu ne ahlus sunna we are right Allah samu dace abin da muka bada ne Allah ka ba mu lada laifuka mu kuma da kurakuran mu Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله